أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamai yadda aka ɗau alkawali yau ne aka komo karatu na tun hutu na bayan azumi kenan baitin lallaraba lallaraba aka buɗe karatu fesile hudu ko? kogin rage di malam fesile sas fesile ya buɗe karatu kenan an yi sanarwa duka karatuttuka gaba ɗaya an komo bayan sallah da farko muna fata Allah karbe ibadunmu da sallah da azumi da aka yi Allah karba mana gaba daya a cikin karatunmu a karatunmu na mawada karatunmu na karshe ka aje hutun sallah muna cikin kitabar talaq ko a cikin kitabar talaq mun tsaya ina ga zan mu tashi babi na tara amma dai da kwai matsala bi a babi na cikin babi na takwas ba ida ba na takwas e babi na takwas ba ida shi ba a cikin na takwas abinda ba ida ba matsala bi ce ta ƙarshe inda ya ce ƙala malik fi rajulun ya ta zaharu min ammati ibo inna hu in arada an yusiba hafa alaihi kafaratu zihar abla an yada'a ƙala malik لا يدخل على الرجل الإيلاء في تزاحره إلا أن يكون مدارا لا يريد أن يفيء من تزاحره wannan matsalai da kuma wannan asar na hisham bin urwa annahu sami'a rajulun yas'alu urwa bin zubair an rajulun qala li rim an rajulun an mi rajulun qala li imra'atihi kullu imra'atin ankihuha alayki ma ishtu fahiya alayya ka zahar ummi fa qala urwatu bin zubair yulzihi an zalika itqu raqabati wannan mas'alolin biyu ne ba mi ba kenan zan yi bayani sai sai daga shi da karatu mas'ala ta farko wannan kan zihari ne muke kowa san me zihari ko to mas'alar dalla dalla dalla mai kudus nan sai qala malik imamu na malik rahmatullahi alaihi ya ce na nan sai ce fi rajulun ya ta zaharu min ammatihi cikin mutumin da ya yi wa bai wasa zihari ai can mi bayani akan zihari na ya to nan yan ta daga ka koyan da kake ba su ke kamata zihari ka ce mata ne ai ta koyan gare masa ne ka ce koyan hanka bayan ta kawo bayan ita yana shi ne na firajir ya ta zaharu min a matashi mutumin da yi wa kuyan gasa zihari to sai ce na innahu shi wani shi wannan mutumin in arada an yusibaha in yi nihin ya sami da ita fa alaihi kafaratu zihari sai yayi kafaratu zihari yana ne zai gane na a wani matsalar ba sai iya baka da ake wa kafaratu zihari ko da kuyan gaci idai kamata wannan zahalika ka zaharu bi kamata ita ma sai ka mata kafara shine ce fa alaihi kafaratu zihari qabla an yadaha kahiya ta daida qala malik imam na maliki wani masala ta wato ta bi sai ce la yadkhulu ala ar-rajuli ila fi tazafurihi ila ibaya shiga akan mutum a cikin zihari ne kamar mutum ne kafara ya wa matan shi zihari kenan kafara zai ko kafara kuma kishi nawa ce kishi nawa ce kafara in ma ya azumin wata biyu in ma ya yanta baiwa ko kuma ya azumin wata biyu ko kuma ya ciyar da miskinai to to kashi kayi ziharin nan sai kuma al'azumi ne zaka ai azumin wata biyu zaka ko to sai ka zo kuma kawa matar taka ilahi mai ta ba da ya tobe ilahi kenan shi ne ce la ilaha ala rajul ila fi tazahuri ilahi baya shiga akan mutum a cikin zihari kenan inda kai zihari ba kai kafara ba ba ka zo ko mata ka mata ilahi illa an yakuna mudarran sai dai in shi mutumin na ya kasance mai cutarwa ne ke so yake cutar da macen la yuridu an yafi aminta zahurihi baya so ya warware ziharin nashi ke nan wani sarai da wanda ya zihari bai iya yin ilayi tun da sai ya yi kafara ba ka zo kayi zihari ba ka yi tun da dole sai kayi kafara zai ka komo ka sami da ila to ba ka yi kafara na ba kuma sai ka mata ne sai ka yi ilayi a ce ya kai daga wata hudu kenan bai shiga shi ne cewa sai dai ya kasance cutarwa ne baya so ya ko ya warware ziharin yana so cutar da matar ne sai wannan asar na hisham bin urwa ya ce wa hadasa ne ubaidillah ya ce yahaya ya bani hadisi an malikin daga malik an hisham bin urwa daga hisham dan urwa annahu sami a rajulan shi hisham dan urwa sami a rajulan yayi wani mutum yas'alu urwa bin zubair mutumin yana tambaye urwa dan zubairu urwa dan zubairu dan awwan ko daya daga cikin fuqaha saba shi mutumin yazo tambaye urwa me ya tambaye urwa yace an rajulun mutum qala li imra'atihi yace wa matashi me ya cewa mata shi daɗin aure ya yi daɗi soyayya ta yi soyayya sai zuciya mata shi kulle imra'atin dukkan macen an ki huha alaiki wadda zan aura a kan in miki kishiya ma ishti a kulkina rayi fahiyya alayya ka zahar umi to ita wannan macen da zan auro bayan da kawo bayan uwata soyayya ta daɗi mana kushe sosai yare ce dukkan macen dukkan soyayya ta daɗe sai ce mata dukkan dukkan macen da zai aura a kun tana raye to wannan bayan ta kamar bayan wata kenan ya yawa macen da bai auro ba zai hana gidan soyayya ta daɗe sai aka ji aka tambayi urwa ɗan zabe ɗaya daga cikin fuka hausa ba aka ce ina hukunci wanda ya wata wannan ba ƙada urwa sai urwa ɗan zabe ne ce yujizihi an zalika ita ko ba ya yanta baiwa ya isa mai kenan shi uwa zai gane anan yana ga yayi kafara kenan duk da wannan soyayya ta wuce ya yi ko ya yi ko ya doko shishiya kenan sai ya kafara a fatawai uwa dan zuriya masalan da uku da sun mutu sai sabon karatu sai ce ne babi na tara wadi babu babu zihari al-abdi abid abid babun zihari al-abid babu wanda zai bayani akan zihar na bayi al'abid bayi sai ce قال وحدثني عن حدثني يحيى عن مالك عبيد الله yace yahya laysi ya bani hadisi an malikin daga imam malik rahmatullahi alaihi أنه سأل ابن شهاب shi ya tambayi ibn shihab wane ne ibn shihab shine imam zuhuri muhammad ibn muslim kenan imam na maliki ya tambayi imamu zuhuri akan me tambaye shi عن ظهار العبد akan yaya ziharin bawa yake yaya bawa zai zihari to فقال نحو ظهار الحر sai imamu zuhuri ya cewa imamu maliki shi ziharin bawa na zi- na hau ziharin ko shi ma kwatankwacin ziharin ɗani kenan yadda ɗa yake yin zihari kafara ta hau han- kan shi haka shi ma bawa an yayi sai ta hau kan shi kenan shi ne ce na hau ziharin kuri shi ma kwatankwacin ziharin ɗari kenan fil hukumi wal kafara sawa'un a yin hukuncin da in ɗa ya yi zihari zai yi kafarar nan ko yan tabbaiwa ko siyamu shahararri ko sittila ya ci da miskinai sittin to haka bawa ma an yayi haka ke mun gane wannan sai ya ce قال مالك imam malik rahmatullahi alaihi ya ce يريد أنه يقع عليه كما يقع على على الحر yuridu ibn shihab zuhuri yana nihi ne a wannan magana annahu ya ka alaihi zihari yana abkuwa akan baba kama ya ka alal huri kamar yadda yake abkuwa akan da kamar yadda da in yawa matar shi zihari sai yayi kafara ɗaya cikin ukun nan to haka ziharin nan yake abkuwa akan baba shi ma in yawa mace sai yayi ɗaya cikin ukun nan kafara mun gane sai ce قال مالك imam malik dan alis rahmatullahi alaihi yace wa ziharul abdi alaihi wajibun zihari na bawa in yayi akan shi shi ma wajibi ne sai yayi wannan kafare
wa wasu- wa siyamul abdi fi zihari shahrani siyamul abdi azumi na kafara na bawa fi zihara a cikin in bawa yayi zihari shaharani wata biyu zai ba kamar sauran hukunci ba da ake cewa bawa yana daukan rabi amma dai a zihari bawa azumi shi ma wata biyu zai kamar yadda ɗa yake azumi biyu bawa shi ma in yi zihari mai zai yi azumi biyu tunda ai ce ma fata hariru mai raƙabatin min kabda an ya tamasa faman lam ya jirfa fa siyamu shaharaini mutatabi'aini to yanda da yake siyamu shaharaini mutatabi'aini haka shi ma bawa anan hukuncin shi ma kafara irin ta bawa zai yi sai ba an ce ba azumin wata ne sai kamar ta wajen ilahi a wata nawa ne yake tsayarwa wata nawa kudu ko to in sun bawa ne ma bigo to a sauran abuwa sai a ce ai ba wani zai ne to kenan a nan zihari sai ya ce ba wa ziharar abdu ya ce wa siyamu abdu fi zihar shahara kenan kamar yadda ɗake yin wata biyu shi ma bawa wata biyu zai sai ya ce qala malikun imam malik dan anas rahmatullahi alaihi ya ce في العبد يت... في العبد يتظاهر a cikin bawa da zai zihari من امرأته daga matarsa bawa da yawa matarsa zihari sawa'un matar ta shi bai wace ko kuma diya to إنه لا يدخل عليه إيلاء to ila'i ba zai shiga akan wannan ziharin da ya ba me yasa وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة متظاهر wazalika saboda haka nan annahu shi wannan bawa law zahaba da ya tahi yasumu siyamul kaffara zai azumci azumin kaffaral mutazahir na wanda yayi zihari da hala alaihi dalaqul ila to sake ila'i zai shiga qabla an yafrugu min siyamihi kafin ya kare azumin na wata biyu me yake ne na? sai mu koma ila'i ta shi ila'i na bawa ne wata biyu ai da wata hudu ko a tsaye da shi bawa kuma wata biyu to wajen zihari kuma muka ce bawa in yi zihari sai ne wata biyu to ga bawa sai ya zo yawa matan shi zihari kuma ba ya yi taharin rakawa ba zai siya mu shahare ne to in ya ce ya siya mu shahare in nan in ya fara ko wata rishi lahiya ta zo ko wani abubuwa ya zo inda yau ta zo mai zai yi? ai ana tsaye da ko in ya warke kuma sai sai ci gaba to in wannan abin ya zo ayyukan ya kare wata biyu na azumi na kuma ai lokacin ilahi shi yayi duk da ilahi bawa wata biyu kenan kaga za a samu baiwa kenan da wani shine ce ma fi abdi a cikin bawa yadda zaharu min imra'ati inda yawa matar shi zihari inda huda da huda alaihi ila ila iba ya shiga akan wannan kenan in bawa yawa mata shi zihari ya ce mata bayan ki kawo me kenan kafara zai azumi kuma yazo ya ce yayi ila ila bai shiga me yasa zalika law zahaba da a ce shi ba wannan yadda hi ya sumu siyamul kafara ya ce zai siyami na kafarar mutazahir na ziharin wata biyu aikan ya kare da hal alaihi talaqul ila sake ila iya shiga tunda eh wata biyu ai tsaye da shi zai in bai maido ba ya sake ta to kenan kai kare azumin saki ya shiga kenan shi ma kamar na wanda sama ne kenan ila'i bai shiga zihari a gurin bawa ko a gurin da shi ne kawai sai sabon babi
باب, باب ما جاء في الخيار babi abin da ya so akan khiyar mama na khiyar a ba mace zabi kina son mana ya sun ko biki san shi a ba ta zabi khiyar kamar mace a ba ta zabi ko miji ya mai da mata zabi ina ne mace miji ya ce ya ce na mai da miki zabi in kina so ki zamna in kina so ki zamna ko ko biki so in tafuta yawa kenan ya ba ta ne zaɓi kenan mun ba da zaɓi ga mace ina ne za a ba mace zaɓi kuma ina ne in baiwa ce in iya ce kenan zai fara ma da ba da zaɓi na bayi ta kwana kai zoma nawa na iya yana inda ne za a ba mace zaɓi an yi rikice rikice ce turkiya kakar na baki zaɓi ai ta ba mi a tamlik tamlik shiya ne ya mallaka mata ragama ce na mallaka miki sakin kartushin guda uku da suke a hannun mun shi tambaya ai ai ba mai ba san ba ya hannu to nan kuma ya ce mata na baki zabi zama zaki ko kuma can to ko wuce zaki sai ya ce
قال وحدثني يحيى عن مالك
a gaba zai zo ma yana zama a gaba duka gada a gaba yana zama حدثني يحيى عن مالك Ubaidillah ya ce Yahya ya ba mu hadisi an malikin daga Malik dan Aris rahmatullahi alaihi أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن daga Malam Rabi'a dan Abdurrahman wanda ake ce mai Rabi'atul Rabi'atul Rabi malami ga malami ga Imam Malik Imam Malik yana da shekara nawa yana da shekara 6 da 7 uwar shi ta mai rawani ta tura shi majalisin Rabi'a mai tarihin Rabi'a can ba ko sai ya ce عن القاسم بن محمد daga kasim dan muhammadu muhammadu dan abubakar siddiq Ana- ɗaya daga cikin fuka haɓu saba'a wace ce oshi muhammadu bin abu muhammadu na muhammadu dan wane ne alkasim bin wa Muhammad- alkasim bin muhammadu ko alkasim bin muhammadu ɗaya daga cikin fuka haɓu saba'a muhammadu ina dan wane ne dan abubakar siddiq dan uwa gawa dan uwa ga aisha siddiqa kanan wane ne muhammad kanan waye عائشة mujau
أن عائشة sake wani wani muje ku kurka shiru وحدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace yahya ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن daga rabi'a dan abi abdurrahman wanda ake ce mai rabi'atul ra'ayi malami ga imam malik عن القاسم بن محمد daga kasim dan muhammadu alkasim ɗaya daga cikin fuqaha sab'a dan muhammadu muhammadu dan uwa ga aisha kane ne kewa aisha ubansu ɗaya da aisha kenan kai ka ce nan kasim binu muhammad binu bin abubakar siddiq wa ummu asma'u bintu umais mata wulida wuri da fi hajjatul wada a gurin inda ake dokan mun yi ruwa yawa wa fiha wulidat asma'u bintu umaysin bi ma- muhammadin bi baida'i wa fi ruwaya bi shajara wa fi ruwaya bi zuhulaiba bi da tambaya a hanya hajji za a ji hajjatul wada ai da kuwa hadisin jabir wannan dogon hadisin wanda ya bada labarin hajjin annabi gaba daya tun daga mutawa inda jabir yake cewa in yayi tsi ya kalli tsinin itsinin can gaba bai ga ƙarshen mutane in ya juya baya mutane gabas mutane yamma mutane nan kin annabi mutane na- dama annabi mutane haka aka hoto za a je hajjatul wada saboda me yasa jabir yake kowa yana so ya koyi hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a nan ne za a yi kuzu a ni munafika ko kenan nan ne za a je a bi annabi a yi practicing haji wanda ita ce hajjin zubi eh kenan wannan hajjin ita ce aka hudu da yaro da babba da saurayi kai har mai ciki da wuce da wannan hujjar ce aka ce mai ciki mata ya zo haji tunda ita asma'u bint umaisin ta hudu da cikin wannan shi muhammadu kan adoki wajen doka harama nan ta aiko shi annabi ce ta tsarka kai tarihi gaban ta a ci gaba kawai aka yi da ita ta sana kullu shi na da ita kenan shi wannan muhammadu dan abubakar an aiko shi a ina a hajjatul wada kenan kane ne ga aisha amma dai ba ba uwarsu ne ba ubansu ne daya to sai ce عن عائشة أم المؤمنين daga aisha uwar muminai ummul muminina as-siddiqa al-humaira أنها قالت aisha siddiqa humaira tace كان كان في بريرة ثلاث س- سنن ya kasance a cikin sha'anin barira da kwai sunoni guda uku da rasu kana fi barira ta salasu sunan ya kasance a cikin sha'anin barira da kwai sunoni guda uku da zama doka in ji wa? to wace ce barira mu fasa hadisin sai mu komo sai ce فكانت إحدى السنن ya kasance ɗaya daga cikin sunonin guda uku
أنها اعتقت ita barira an yanta ta فخيرت sai aka ba ta zaɓi في زوجها a cikin mijinta ta zamana ko ta yi gaba to dai kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace alwala'u liman a'taq walici ni'imal fadala ta yantawa tana hannun wanda ya yanta wanda ya yanta bawa to fadalar yantawa tana hannun shi bi kenan wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida wal burmatu tafuru bi lahmin walbul mota tukunya ta karhe tafuru tana tafalfasa bil laham da nama kamar ya shigo gida tukunya karhe tana tafalfasa ana dafa nama sai aka yi ne fa qurriba ilayhi khubuzun da aka jima fa quriba ilayhi khubzun sai aka kawo wa annabi kamar gurasa wa udumun min udumil baiti da wani kayan haɗi daga kayan haɗin gida kamar yanzu muna cin hankasu da gurasa da wani ayi yaji ko ko wani shi haka na a daka yaji da albasa ka tsoma ka danga ka ka ciko to shine udum kamar kayan haɗin da ake haɗa da kayan haɗin gida ai iri iri ne mu yanzu da hankasu da me zamu ci shi da yaji ko da wani juji ko to shine ko da miya to sai aka kawo annabi da wani kayan haɗi da kayan haɗin gida sai aka yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sai sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alam ara burmatan fiha lahamun shin da na shigo ban gaba tukunyan nan ba a cikinta da fai nama kuma an kawo gurasa sai fa qalu sai 'yan gida suka ce bala ya rasulullah haka ne ya manzan Allah walakin zalika laham lahamun amma dai wannan naman da ka gani tasuddiqa bihi ala barirata sadaka ce aka kawo barira wa anta kai kuma la ta'kulu sadaqata ba ka cin sadaka da wannan ba kama ba da aka dawa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce huwa alaiha shi sadaqatun wa huwa wannan lana naman akan barira sadaka ne mu kuma a gare mu kyauta ne kenan wannan hadisin shine Aisha tace akan barira an samu sunnoni guda uku sai mu sai wace ce barira ita barira wata baiwa ce kuma tinka masu ita su 'yan tata tana zuwa gidan aisha ku yanga ce ka 'yan tata amma dai tana yawan zuwa gaida aisha da wa aisha wani hidima ana ce mata barira sunan babanta safawan baban nata safawan lahu suhuba shi sahabi ne to ana nan ana nan ita barira sai mutanenta suka mata takafan sakanta kamar ai da kwai itik da ake an mukataba ko ayi me ko kenan aka ce ta kawo kaza za a yanta ta kama ka sa mata kudi dirhami kaza ko jika kaza in kin kawo kafan shi kanta bayira tana biya tana biya ta kasa biya kuma lokaci ta biya yake sai wata rahe ta zo gurin Aisha radiyallahu anha sai ta kama ta kuka tace ga yana mutane na bani hilal banu hilal su ne masu ita sun ce su yanta ni amma dai sai na farsanci kaina kuma na kasa yi da biyan kudin nan sai aisha ta ce to zan saye ki in yanta ki zan saye ki in yanta ki to banu hilal da aka ce aisha ta sai ta yanta ta sai suka ce a'a sai dai aisha ta saye ta ko ta biya kudin amma dai su waliyanci a hannunsu to kai ba ka saya ba ai ba ka ce ba waliyanci a hannunka wani hilal ne suka ce haka nan sai dai aisha ta biya kudin amma dai wani yanci a hannunsu ka ana nan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kudu ba sai yake cewa ya mutane za su ka sharadi wanda ba sharadin Allah ba ai alwada'u liman a'ataka shi wani ce yantar da bayi da ni'ima da ake samu tana hannun wanda ya yanta bawa kenan kaga wa yanta ta Aisha to sai mu zo sunoni muka ci sunoni no a inji Aisha uku to suna turko ce ce a ta bice wannan annaha utikat fa khuyirat fi zawjiha kenan ita barira ga ita ga mijinta to lokacin da Aisha ta saye ta ta yanta ta kenan sai aka bata zabi can kina bai wani ke zamna da shi amma dai ke yanzu diya ce wani kina san shi ko kuma biki san shi nan ne inda sake yake hannun mace kun mace ku yanga ki aka yanta ta to kartushin saki a hannunta in ta ce na saki ka su uku kasa ta zama diya ita baiwa in aka yanta ta saki a hannun ta yake shi ne ana tambaya ce ina ne saki yake hannun mace ita ta saki to ana kenan nan ne da aka yanta bari da aisha ta aisha ta sai ta ta yanta ta ko kenan saki ya hazo hannun da sai aka ce fa kuyirat sai aka ba ta zaɓi fi zauji ha akan mijinta ana ce mai ban Allah mu su mu gi su shi ko bigi su wani majanunin laila ne akan barira san da yake mugu so majanunin laila ne aka zo aka ba ta zaɓi ta ce a a na suke shi aka ce bugi su sai ke bin kororo kororo madina lungu lungu yana biya na kuka ya zama majalur laila yana barira barira duk wani mai alhurma wanda zai je wa barira magana ta ce ta azamna ya je ya gani barira ta kiya duk inda majalur laila zama to lungu lungu ta shigo ne yana kuka yana kuka haka tarihin bugi sai ke duk inda ji tana yana mata da aka yanta ta a ƙarshe zo gudu annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka yana barira barira ya zama majalur laila annabi ya kira barira ya ce wannan ya zai da shi sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ne ko shawara umarni ne kenan da annabi umarni ne da bata yi magana sai annabi ya ce bal ana shaki alhurma da ke nema sai ta ce ba na san shi mugisu shi kenan sai kuka a ƙashe dai mugisu rabuwa aka yi da shi majiyu da ya da zama kenan kaga darasi na farko da muka samu a wannan barira da Aisha ta ce kana fi barira salasu sunan a cikin sha'anin barira da kai sunoni guda nawa uku kenan na farko shine duk ya dubbaiwa in aka yanta ta mijin da suke tare in bawa ne dan uwanta zabi ake bata ta zamna ko bata zamna ba in mijin da ne jamhuri suka je ba an ba ta zaɓi ba amma dai hannafiya suka je akan shi ma ko ɗa ne zaɓi za ba ta kenan mi zama gane suna tarko duk bayawa baiwa tana aure da bawa sai aka yi ne ku yanga an ɗaya data kenan shi wannan sai a zuwa cikin san shi take a hannu ma'ana a hannun ita wannan ita ce na sake shi ya saku sai wani ba shi ba kenan mun ɗauko suna ɗaya a gurin barira ko suna ta biyu alwala'u liman a'ataka waliti da ni'imantar da bawa yana hannun wanda ya yanta kai da ka yanta waliti a hannun a hannunka kenan kai da ka saida ko kai da kai wannan waliti ba a hannunka ba kenan ana aka dalilin bari aka samu wannan sunna sunna ta uku annabi sallallahu alaihi wasallama baya ce mi sadaka ahlul baiti ba sa ce mi sadaka sharifi ba ce sadaka ko to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gida da ya zo gidan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai ga tukunya ta karfe tana tafarfasa da ni da na kuma kun san kamar mu wasu al'adar aiwa suna ɗaukar rashin cin nama wani zuhudi ne shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama a duk abinci ya haifar da nama musamman na akuya ko musamman kafada akuya dan da koyi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sayyidul anam kenan ja gaba shugaba a cikin mahadin abinci a duniya da lafiya shine nama kamar shugaban hada abin shugaba a hada abin a hada hada da ake ci duniya da lahira shi ne nama eh jagaba a ce a yi za ci abinci ba ga yin zamani mai ga shinkafa ga makaroni ga kabewa ga gaji ga ko to a zai ce duka jagaba a wurin hada abinci nama ne kuma kan ra'ayi shi ne in an sa shi da hidai kuma ya ce fi duniya wal ahira tun da can ma'aita wal hami wal hami ɗairin ke na gaga aljanna wacce aka yi da naman tsuntsaye wanda suke wanda ke so ke na gaga mu yanzu ka fasarta wannan da yanzu in rishin laya ta buga ka a zuwa ce ka ci zo gada ka bar nama wannan ai wanda suke cin naman da yawa ne ba irin eh eh kamar wanda yanzu ake wannan ya sunanta wanda ake na kacin nama da wanda yin jarabta zuwa na kacin nama eh to ita wannan kudin ai wanda ba kowa ne ba wanda a rayuwarsu ne da kilo guda yake tashi kullum eh eh su ne wani cuta take kama wanda in ya zo kari in ya je rabin kilo zai tashi ko kilo guda da dare ya ci rabin da jaja ko da jaja guda to irin wannan ne cutar take kama amma da irin cin nama a daidaice har ka kare rayuwa ka zai mafi eh su wannan wanda wani cutar take kama cin ne ya wuce oba oba cin hauka ya gaske eh amma da ai duk kayan haɗe-haɗe kamar yadda annabin ya waɗi ya gaba nama ne to don wannan annabin da ya shigo gida sai gani ya ga tukunyar ƙarfe tana tana farfasa kenan ana dafa nama ko to kuma da ya je ya zauna da aka jima sai aka kame ne sai aka kame kuma misali aka kame gurasa fankasu da yaji da ɗan shi haka ko kai kuma ka shigo gida kaga sai ta farfasa yi sai annabi sai ya ce to ban gaba nama yana ta farfasa kuma an kama ni gurasa sai suka ce wannan naman sadaka ci a ka barira kai kuma manzan Allah ba ka cin sadaka sai annabi ce ai wannan ita ce ya kasance sadaka a kanta kenan ni in ta bani ya kasance kyauta ne ta bani kenan sai aka ka hukunci shi annabi da bai cin sadaka amma dai kai sahabi in an baka sadaka in ka zo ka ba annabi ne ka ba shi kyauta kai ahlul baiti da baka cin sadaka in wani ya zo baka an ba shi sadaka ya baka me baka kyauta ya baka kenan sai aka kama wanda rasan akan wa akan wa akan bayra ya samu wanda rasan sai malamai suke cewa ba nan kare ba sai suke cewa wannan akan wannan hadisin na bayra wa jama'a ba'dul a'imma fawaid hadal hadis wa zada ala salasami'a kama rawahu ibn hajar fi fatul bayan kenan a kalkashin wannan hadisin fawaid da aka samu ma yustafadu min wannan ruwayi sai da aka samu fa'idodi sama da 300 kuma wanzu mu zauna da ihe mu ta hamsin inda mu zauna e fa'idodi ibn hajar a fatul bari duk ya zano fa'idodi sai da wani hadisin ruwa ya ce ta zo buhari da muslim fa'idodi da aka samu a wani hadisin sai da aka samu fa'idodi sama da dare a wani hadisin da bari da ita da mun gane to sai ya ce a'a su wannan gwamnatar su wannan wanda in ka kai shekarun a hana cin naman nan giba tarihinsu na baya ai da kwai wanda wanda shi yanzu kamar kai suka duka da sahi kaji ƙarfe goma na an zai ma da kilo ka sauye shi ka sha ruwa da dare ka zo kwanan suwe daban na haji daban na kaza daban ka sauye shi ka kwanta na kayi da ban kasu shi kafarsa ai dole kai wani shekaru ya tambaye ka eh ko eh itace ka kai wani shekaru ba a ce kadai kuma kadai kake ci baka cewa ai tambaye ka zai eh to irin wannan ne ai su ci da yawa ne suke shi kuma na da nake cewa na annabi yana son nama a a ci a shi ya ce nama ne shugaba a duk mahadin abinci kenan ai ba shi ne ba irin wannan eh irin wannan a ce abu ne ka ci tsoka ka an gaɗi ne an ba wannan an ba wannan an ci ko na miya ne an yi hanji ko an ba shi saka tsakiya ya ci ai ba ɗaya ne da wanda kilo guda yake ci ai kana samu wani kilo guda yake ci abu ne shi daya kenan dole a gaba ne tambaye shi ko ta shi kasa taya to amma da irin yanzu da kake na wanda muke cin wannan amsa ce zo kan zaki zaki nama yawa sai ya ce
قال وحدثني عن مالك عن نافع kenan mun gane wannan ruwaya barira ko hadisi ne ya fito buhari muslim mun samu sunoni nawa uku ana muka ci fa'idodin sun kai sama ɗari uku kama zakarahu ibn hajar fi fatul bari sai ya ce
وحدثني عن مالك ubaidillahi ya ce ya hayya ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن نافع daga nafi maula ibn umar عن عبد الله بن daga عمر shi abdullahi dan umar dan hattabi أنه كان يقول abdullahi dan umar dan hattabi ya kasance yana cewa في الأمة a cikin kuyanga تكون تحت العبد wadda za ta kasance karkashin bawa bi ma'ana tana aure da bawa فتعتق ana nan ana zaman aure fata ta ku sai a yan tata إن الأمة لها الخيار to wannan ku yanga ta da zabi
ما لم يمسها a kul bai ta bai ta ba mu gane ga ku kullun guda biyu suna aure duka bayi ne ko ana zaman aure sai aka yan tata daga an yan tata to tana da zabi saki a a hannunta ita ce kasu ku kasu amma dai malam akul bai taba ta ba kenan hukuncin nan in ya taba ta bayan an yanta ta shi kenan ba ja da baya ta zama mata shi amma da daga an in da ta kai ne taba ta sai ce a ala su ka amma da iya rike taba ta ba sai eh da ya take ta wuce gudu ganin gaba jika qala malik imam malik dan haris rahmatullahi alaihi yace wa in massaha zawjaha in kuma zawjuha ita ku yangai sai mijinta ya tabe ta shine masaha to fa za'amat annaha jahilat sai kuma ta ce ta jahilci wannan hukunci shi ne ba za a mat sai ta ce an na haɗi ta jahilar ta jahilci an na lahaɗi yaron zaɓi a gurinta an ƙin zata bayan ya tsare ta sai ta zo ta ce a a an yi ban hukuncin ba don wanda ya tsare to nan ya tsare fa innaha tuttahamu to can nan sai a tuhumce ta ba an yi ta magana ta ba sai a tuhume ta wa la tusaddaqu bima bimadda'at bina jihala ba za a gaskata ta ba da abin da ta yi kira na daga jahilcin mas'alai wa la khiyara laha ba'da an yamassaha kuma ba ta da wani zaɓi bayan shi mijin nata ya shafe ta ya kwanta da ita mun gane kenan ko da daga wata ce ta ga ta abu ba ya ba sai ce wa haddathani an malik sabon ruwa ce ko na'am ubaidillah ya ce yahya ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis an ibn shihab daga imamu zuhuri muhammad ibn muslim wanda ake ce mai ibn shihab an urwata bin zubayr daga urwa dan zubair dan awwam anna maw- anna maw- maulatan urwa ɗan zubairu ɗan awam ya ce an na maulatan wata kuyanga linabi libani ad- adi wadda take cikin ƙayyar- ita kuyanga ta wace ce ta bani adiyin ce yuqalu laha zabara'a zabara'u ita wannan kuyanga yuqalu laha ana ce mata zabara'u sunanta zabara'u akhbarathu an annaha ahabaratuhu ita ta ba urwa ɗan zubairu labari ta ce ne annaha kanat tahta abdin ita ta kasance tana kalkashin wani bawa bi ma'ana tana da aure da wani bawa wa hiya amatun ita kuma a lokacin nan baiwa ce shine wahiya ammatun yawma izin a ba a wannan rana ba a lokacin da take aure da bawan na ita kuyanga ce ita mace ce kuyanga ce me aka yi fa'ataqat sai aka yanta ta qalat sai ita wannan ta ce wace wace zabara'u ita ce mu kawo labarin kenan nan ita zabara'u ne take ba wa labari take ba kura ko ta ce ita ta kasance kuyanga ce ta tuwa to ya ce shi annan maulata shi kurwa ɗin ne ya ce wata kuyanga ta bani adin ta ba shi labari ko mai sunan zabara ko ta kasance tana ƙarƙashin wani bawa a lokacin cikin ƙarshen wani bawa mai take mai kini tana ƙarƙashin wani bawa tana aure da bawa wahiya a matan yau mai izin a wannan lokacin baiwa ce ba a ranar cikin labarin ba a lokacin suke aure da bawa tana bai tsayin baiwa kuyanga sai aka yi mai fa arsalat fa'a ta katko sai aka yi mai sai aka yanta ta to da aka yanta ta ya aka yi ƙalar sai ta ce fa arsalat ilayya hafsatu sai umul na hafsa ya umar dan haddab ta aiko zuwa gare ni iji ita zabara'u ta ce da aka yanta ta kenan fa arsal ilayya hafsa sai hafsa ta aiko zuwa gare ni wata hafsa sai ta ce zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin umana ummahatul mu'minin to fada'atni fa qalat fada'ati ne ta yi kira na kenan hafsa ta yi kira ta ce ta zo da ta zo faƙalar sai hafsa ta ce mata inni mukh- mukh- mukhbiratuki khabaran wa la uhibbu an tasna'i shay'an inni a damir uri irawa na inni hafsa ko hafsa ta ce inni ni muhubara tuki zan baki labari habarin wata labari ko wata magana amma dai wala uhibbu ba na so an ta sani ishe an ki aikata wani abu kenan ga labarin me yasa ta ga mata inna amraki biyadiki tunda an yanta kiwa al'amarin ki a hannunki ma lam yamsaski zawjuki a kun mijinki bai shafe ki ba bai taɓe ki ba fa in massaki idan ya taɓe ki falaysa laki min al-amri shay'un to cikin al'amarin baki da komai ko ke zama matar shi
qalat sai ta ce ita wannan zabara'u fa qultu sai na ce
at-talaqu sahi huwa talaqun huwa at-talaqu summa thumma talaqun at-talaqu summa thumma talaqun at-talaqu saki saki saki tace na sake shi na sake shi na sake shi ta wani sake uku. kan tushe uku ta watsa gaba daya fa faraqathu thalathan sai ta rabu da shi sake uku kenan da aka ga mata ke aka ce an yanta ki kenan da an yanta ki a ka'ida tun da an yanta ki yanzu igiyar auren ki a hannun amma duk da sharaɗin bai kusance ki ba in ya kusance ki hukunci ya warware sai ta ce saki na sake ka na sake ka na sake ka tana sake kwana sai aka raba su kenan kaga wannan hukuncin da shi ma duk na bayyana miki guda ko kenan miye zaɓi na iya ne na kuyanga ne kima ka yanzu da iya kenan duk kuyanga in aka yanta ta mijinta bayawa kenan auren sakinta ya koma hannunta ke ita na so ta zamna ita ce za su ke shi ya zau amma duk in ya sadu ita ba magana sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi an malikin daga imam malik dan anis أنه بلغه labari ya isko su ko ruwaya ta isko su عن سعيد بن daga المسيب sa'idu dan musayyabu shugaban tabi'ai ɗaya daga cikin fuka usaba'a أنه قال sa'idu bin musayyabi ya ce أيما رجل dukkan mutumin تزوج امرأة ya auri mace وبه جنون yana da hauka أو ضرر ko cuta فإنها تخير to ita ma ana ba ta zaɓi فإن شاءت in ta so قرت ta tabbata gurin mijin وإن شاءت in ta so فارقت ta rabu da shi aka yi ruwa-ruwa ko ko ba ruwa-ruwa ma aka zo aka aura mata miji lahumi mahaukaci ko cuta ita cuta a nan cuta tana ɗaukar cuta albarka kamar ta fitinta ko irin cuta ne wadda in yi ta zamani ne sai mu ce yanzu irin su sida da sauransu ko amma ni ba a sa irin cututtuka wanda wanda suke da magani cutar da ake sawa kamar ta fitinta eh in yanzu malaman zamani sai su kara da sida a yi wasu ba su diabet ba su wanda zai yanzu malaman ba su aiwa wani cuta ne wannan kowa na da su irin wanda suka kara ne kawai da sida ce ta kara shi amma dai cutar suna sa cutai kuturta da cutai kuma a gaban shi kamar gaban shi bai ko kuma gaban shi yana da wani cuta ko bai iya iya mata bukata kenan duk macen da aka aura mata namiji ko mahaukaci ko ɗaya daga cikin wani cututtukan yana da to shi ma aka ce mene lahafiya sai a zuwa ce kina san shi da wannan halin ki zanna kuwa biki san shi in ta ce ba ta san shi ke ta sikar da ita ma ba ta zai sai a ba ta tayyata kenan shi ne ce ma mun gaya nan shi ne ce ayyuma rajulun duk mutuma ta zawaje imra'atan yaji ya auri wata mace wa bihi junun yayi ruha ruha ai da ko irin haukan ne mai tasawa ya auro ta yana da hauka audalar ko kuma cuta cutar shi ne irin kuturta da kuma cuta na gaban shi bai yi fa inna hatu hayyaru in ta bude to kashi ake a ba ta zabi kin zauna ko kin yi gaba in sha'at qarrat in ta ce na zamna da haukan shi zamna wa in sha'at faragat in kuma ta ce ta so ta tahi an raba aure kawai za ta yi kanta sai ce
قال مالك
imam malik ya ce في الأمة a تكون cikin bai kuyanga تكون تحت العبد tana aure da bawa ثم تعتق kuma sai a yanta ta قبل أن يدخل بها kafin ya shiga ɗakinta أو يمسها ko ya shafe ta فإنها inna ha ita إن اخ- إن اخترت in اختارت tarat nafsaha in ta zaɓi kanta ta ce ba za ta zamna da shi ba فلا صداق لها ba ta da sadaki وهي تطليقة wannan a matsayin saki yake وذلك الأمر عندنا imam malik ya ce haka al'amari yake a gurinmu madina garin manzo ku dole matsala ne ku dota amma tun ta kuni ta hata abduko ku yanga tana ƙarƙashin bawa to sun mata ta sai aka abu da alai da kudu biya kafin kenan an yi auren nan ba a tare ne ke ne an yi auren ba a tare ba bayi da guda biya aka aure to da aka yi auren kan a tare sai aka yanta ita mace to da aka yanta ta sai aka ce ma abu da alai da kudu biya bai shiga ba ta tare ba auya masu hakon bai shiga ɗakin ta ba to ba ta tare bai shiga ɗakin ta ba to inna ha in a tare ta namsa in ta zo ta ce tun da ta aka ba ta zaɓi ta ce a ni rabuwa zai da shi to sai su rabu amma dai wannan sadaki ba ta ci ba ba irin wancan ne ba da hannun su sadaki ba na ba ci sadaki ba shi ne fala sadaka laha kuma sai a doki wannan akan saki ne imam malik ya ce wannan shine al'amari a gurin mu sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya ba mu hadisi an malikin daga imam malik an anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga imamun daga imamun Muhammad bin Muslim imamun Zuhri أنه سمعه يقول imam malik ya ji imam zuhuri muhammadu bin muslim yana cewa إذا خير الرجل امرأته idan namiji idan mutum ya ba mata shi zaɓi
فاختارته sai ta zaɓe shi فليس ذلك بطلاق wannan ba saki ne ba kuna da kici cike na ba ki zaɓi in kin ga dama ki zauna kin ga dama ita ce na zaɓe ka ta zauna a gidan kenan wannan ba wani abu tsakanin suka wata man zaɓe ba an ce ba saki ne kamar yadda da tarihin kisa annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ne wanda ke sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya so Allah sai ya bashi duniya ya bashi lahira kamar yadda ya ba Sulaiman da dan Dauda in ya ɗauko nan zinari ya ce in ya ɗauko nan kaza ne in ya ɗauko nan azaba ne annabi ba haka Allah zai ba amma dai hikima sai Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk da wannan lahira yake so ba duniya ba dan wanda sai ga gidan annabi ba a dafa abinci ba gidan annabi an zo an dafa gurasa an bashi amma dai da ya so ba ma ita ta mila sama'i ba za ta zo da ya so ba ko ina rukuwa ba zai yi to da Allah ya bashi zabi sai ya ce ina yake so lahira yake so to me hikimar da annabi ya zaɓi lahira hikimar da annabi ya zaɓi lahira saboda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama duk annabawan da suka wuce tafi yawa ko bacin tafi yawa ita ce mai tsahon zamani shekara dubu daga mana duka ya da yaki gina shi ne mai al'umma da yawa kuma a cikin ta yake da kwai gida kuba yake da kwai talaka yake da kwai mai kuɗi yake da kwai matsiyaci yake da kwai yake da kwai kowa da kwai to kai yanzu ka kwana ba gobe ka je gida gawara a bai gida gawara ma ka cutu wannan kasha ka je gida ba kofi saboda Allah ka tashi nan ka je ba kofi aka zo ana baka kisa sahabai da kisa annabi ana cewa gidan annabi kaza zinariya kaza kaza kaza har ya zaka yi eh sai ka a a ce ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kullun raguma ake kaza ake yanka wa ayi kaza ayi kaza ayi kaza kai kuma ga kana a wata baka tana mun ba ya zaka yi ka ga dai ai ba ta yi ba ko to amma dai sai yanzu ka kwana baka da kobi ka zo ka ci gafara ma da kenan sai a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama watan ya wuce gidan shi ba ya abinci ba watan ya ci gurasa sahabi yayi kaza wani yayi kaza ai zaka yi dan to shi ne hikima kenan da annabi ya so komai sa ba shi ne hikima ba to dan wannan annabi a lokacin da aka bashi zabi aka ce duniya ko lahira sai ce ina lahira yake so sai aka ce to ba kai ɗaya ne ba matan nan naka kirawar su ma ka gaya musu dan ka shiga kawar duniya ta ce suna so kai kuma ka ce lahira yake so shi da can cikin sotar azab ko yake yaya in kuntunna turinal hayatil duniya wa zinati haqo aka tattaro su aka bi su ɗan da ɗan annabi da suke bi su da aisha ya fara aisha zo aisha ta zauna ku bai rasu ji gaɗi a ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaya miki wani abubuwa amma dai kan ki bani amsa ki je gidanku ki yi shawara kuwa uwaye ki shawara sai ki bani amsa ni an bani zabi na zabi gidan lahira ba duniya ba in haka zaki zauna ki ma irin wannan zabin da zaki to haka ne in kuma lahira in kuma duniya yake so sai dan yi muku dadi in zaki rabu da ku sai Aisha ta ce ni ai wannan bai kai Aisha wara ba ma wannan bai kai Aisha wara ba ma na zaba Allah da manzon Allah haka annabi ya bi matan da na shi gaba daya ya musa haka da kowace ta zaba zama da annabi to kaga ai annabi ya ba su zabi ne kenan wannan zabin ba an ce ba saki shi ne nuna ma kenan dan kuna da shi da mata ka ba ta zabi ka ce zaman auren kike ko kuma ta yi zabi sai ta ce zaman auren zabi ba ka cika suke da ba kuma zabi ne ba tunda zabi ne ka ba ta gaba kenan haka annabi dukka ya bi matan shi suka ce lahira suke su da wannan Allah ya yabe su ya yabe su ko bai tun wanda ya ce in suka yi gasi wannan lada ɗaya maza lullubka musu kuma aka ce daga nan ma aka sa birki aka ce kaka kara su kaɗai ne matan ka duniya da lahira sai ya ce ko lokaci ya yi قال مالك وذلك أحسن ما سمع kenan wanda shine idza hayyara rajul imra'atahu idan mutun ya baiwa matar shi zabi fa hataratuhu ta zabe shi fa laysa zalika bi talaqin wannan ba saki ne ba qala malik imam na malik dan anas yace wa zalika ahsanu ma sami'tu wannan shine mafi abinda naji mafi kyawun abinda naji a cikin wannan mas'ala a Madina garin manzo sai mu tsara garin ko to lokacin bi ba jiga قال مالك imam malik dan anis rahmatullahi alaihi ya ce fil mukhayyarati a cikin mace wadda aka ba ta zaɓi ita ce muhayyara mace ga tanan ta aure zaka ba ta zaɓi kai mijin idza khayyaraha zawjuha idan mijinta ya ba ta zaɓi zama ko tafiya fakhtarat nafsaha sai ta zaɓi kanta ta ce a rabin to faqad talaqat thalathan to wannan ana ɗaukar saki uku inda malikiya amma dai hanafiya suka ce akan sai in an kaddade haya wannan sakin su a malikiya kamar yanzu mutum wasan ma- malikiya na shida ta aka aure kamar a malikiya kufur biyu ga suna sai ka zo kace to fada ya yi fada buku zama lahiya sai ka ce na baki zaɓi zaman auren ko tafiya ta zaɓi arabu wanda suke uku ne da malikiya shi ne iza hayyar ha zaujiha idan mijinta ya bata zaɓi fatara ta nafsaha sai ta zaɓi kanta faƙad ƙulikat salasan to wanda suke uku ne ba komi to jika wa in qala zawjuha wanda aka yi haka kuma sai mijin nati ya ce lam ukhayyir lamu hayyarki illa wahida Illa ne wanda wahida.
na baki zaɓin zama ko ko gida ko zama akan saki ɗaya na baki shi ne ban baki zaɓin ba illa wahidatan sai saki ɗaya jika laysa lahu dhalika a bai da izinin wannan kawai uku ne wa zalika wa dhalika ahsanu ma sami'tu ma sabit wannan shine mafi kyawun abin da nake shi Imam Malik kenan a Malikiya sun je akan wannan misalai amma dai muka ci Hanafiya sun je kayyadewa yake in yace akan ɗaya ba ta shi za a doka to wanne zaka doka eh a sai tsawukan kai kace kawai da kisa wanda ake wani tsayo kan shi sai ya mutar da maliki kakari sharama wanda ko kakari sharama e su maliki da suke shaddada aka wani abun saddan lizari'a ne don ka ai wasa da hukuncin Allah ne eh kamar ka ai wasa da hukuncin Allah ne kamar mas'alar saki uku ne saki uku ne wanda yace ya saki a kalma ɗaya kace ya kace ka sake ta a kalma ɗaya su uku ta saka malikiya to su kuma jama'ar suka ce akan a ɗaya za a doke shi eh kuma suka ce akan shi ne ita da idan wannan kawo wani malami na kaka wannan shi wani yayi sabuwar amarya ne daɗi yayi daɗi amarya tana sa jagira ka tana zamne sai ta rike jagira a hannun ta rubutu sai ce ko da ya sake ki kina so yana suna kallon mudubi sai ta ce eh sai ce ka takarda a wasa sai ta ka takarda da jagirar ke rubuta nawa ke so rubuta miki tace uku sai rubuta na saki so sai bai kamata ta amara ta tana tace kai na taba jin wazi an ce shi saki fa ba wasa dan an rubuta shi ya saku yace eh ko a wasa ka yi wurin malam da aka ce wurin malam ya ce a tasu yace eh ai salasu abubuwa guda uku jidduhunna gaskiya su gaskiya ne sake na ciki to inda magana take dan dai uku ne a kalma guda sai wanda bai ce to yace ni yace inda magana take dai da ke uku ne kai to in ma in aka bin malikiya ba kai ba ita ta saki su uku sai ce na wutar ga malikiya sai ce in uku ne in aka bin malikiya ta saki in kuma aka bi can zamanin waye zamanin waye sai a bai uku na akan aya amma dai addinin da za a yi da kwaimi saki ya hau. sai dai kawai an bi ana so a gyara mai sai a ce a ɗauki saki akan daya tunda shi saki ba wasa kai shi ta tafi na saki sai dai aka yi malike kawai hatta to ki ha sau da kai ba sai ce kawai to kaga mutaran su malike suna wani abu ne dan a rike shari'a da ƙarfi ka ai wasa da ita mutane sai wasa ba amma dai yanzu da aka zama to ana wani ra'ayin wani ra'ayin wani sai ga mutum da gayi wannan aika aika sai ya je gurin wani ya wani ke kullum sauki nake nema yanzu sai a- ana wannan sai a je ba a ɗaukar shari'a da sauki sai ya ce qala malikun ana samun magana ya sa ta da lokacin ka a tsayin da shi da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik da fata abin da muka karanta Allah ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun